ga watan Shaban shekara ta 1446 hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya dace da shida ga watan biyu shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 34 a cikin karatunmu na littafin riyadu salihin da muke gabatarwa a wannan masallaci na juma'a a sabuwar jami'ar bayero wanda yau insha Allah ta'ala za mu ɗora ne akan hadisi na arba'in da biyu a babu sabri a cikin littafin karatunmu na ƙarshe mun tsaya ne akan hadisi na arba'in da ɗaya wato a hadisin abi abdullahi khabbab bin al-aratti radiyallahu anhu qala شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضأ على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري وفي رواية وهو متوسل بردة وقد لقينا من المشركين شدة wannan hadisin imam al-bukhari ne ya ruwaito shi hadisin yana karantar da mu wato irin yanayi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka shiga na matsi da kunci Allah ka raba mu da matsi ka raba mu da kunci a rayuwa wata rana sun samu annabi yana kishingide a gindin ɗakin Ka'aba ko a inuwar ɗakin Ka'aba ya tukwikwe rigarsa ya jingina a jikin ɗakin Ka'aba suna cikin wahala sun shiga damuwa a cikin ɓacin rai suka ce wai kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baraka neman mana taimako a wajen Allah ba wannan hali da muke ciki ala tastansiru lana daga tambayar kun san cewa suna cikin wahala ne ala tad'u lana haka za mu yi ta zama a cikin wannan yanayi ya Muhammadu ba za ka yi mana addu'a ba annabi shiru ya kalle su Na'am, ya san suna cikin matsi, suna cikin wahala, suna cikin takura. Karka ji labarin irin yanayin da suke ciki a wannan lokaci, amma sai ya tunatar da su abin da ya faru a baya ga wasu al'ummomi waɗanda ba su ba. Ya ce, Ai, cikin waɗanda suka gabace ku, akan kama mutum, a tona rami a sa shi a cikin ramin a bunne shi a bar rabin jikinsa ko ɗaya bisa ukun jikinsa ko iya ƙugunsa sannan a zo da zarto ka taɓa ganin zarto da yake yanka katako ka taɓa ganin bakinsa ko to akwai irin wannan da ake amfani da shi idan za a yanka ɗan adam shine alminshar a zo da zarto a samu ɗan adam da ransa a ɗora masa wannan zarto a kansa a gurza sai an yanka ƙoƙon kan an fasa ƙwaƙwalwarsa a yi ta yanka shi sai an raba shi gida biyu ya ce fayu alu nisfaini sai an raba shi gida biyu akan zo da matsaifata ta ƙarfe ga mutanen da da suka gabata wanda suka yi imani da Allah saboda riƙo da addinin Allah a samu ƙarfe a samu matsaifata a caka a jikin mutum sai ya shiga ya kama nama ya raba nama da ƙashi sai a farke shi a tsage shi azaba kan azaba yace ma yasudduhu zalika an dinihi wannan abin da duk za a yi masa da wanda za a yanka gida biyu da wanda za a sa masa wannan matsifata ana tsefe shi wallahi wannan bai zai sa ya bar addinin Allah ba wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra annabi yace wallahi wallahi sai Allah ya cika wannan al'amari abinda annabi yake nufi wallahi musulmi sai Allah ya cika addini kafin duniya ta tashi da ƙin mai ƙi da son mai so sai addini ya ɗaukaka ko ka zo a yi da kai ko kar ka zo a yi da kai ko kai faɗa da shi ko kar kai faɗa da addini ko ka taimaki musulunci ko kar ka taimaki musulunci wallahi layutimmanna Allahu hadha al-amra wallahi sai Allah ya cike wannan lamari za a zo lokacin da za a samu aminci matafiyi zai yi tafiya daga Sana'a har zuwa Hadramaut tafiya mai nisa saboda tsabar musulunci shike mulkan duniya a wannan lokaci baka jin tsoron kowa da komai sai dai dabbobinka kawai ka ji tsoron kura ko kirkeci ya zo ya cinye maka dabba amma ba wai wani ɗan fashi da makami ko na azzalimi ba wannan saƙo ne annabi yake bayarwa dangane da ni'imar musulunci da abin da yake koyarwa ya ce walakin na kunmu da sta'ajilun matsalar ku dai kuna gaggawa ne kawai hadisin yana nuna mana abubuwa kamar haka lalle ne mu zama masu yin haƙuri a lokacin da muka fada cikin kunci matsi ana iya fada cikin matsi jama'a amma ai haƙuri kuma Allah bai yi alkawari cewa za mu rayu ba ma cikin matsi ba ko kana cikin wadata sai Allah ya ɗora maka wani ɓacin rai da baƙin ciki da damuwa wata rana ga mutum ya fi kowa kuɗi a garinsu amma kuma jininsa yana hawa duniya daman ba ba a yi alkawari cewa wai za ka rayu salaman salama ba sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana ashe masu rauni in sun shiga rauni sun shiga matsi suna koma zuwa gurin manya su nemi addu'a kamar yadda waɗannan sahabbai suka nemi annabi ya yi musu addu'a sannan kuma ya halatta wato mutum ya faɗi bala'in da isame shi in ya shiga wani yanayi ya faɗa yanzu waɗannan ai sun faɗa sun ce ga halin da muke ciki wa qallaqina min al-mushrikina shiddatan mun haɗu da kunci daga mushrikai a wannan lokaci sannan kuma ya halatta a buga misali da muminan da suka gabata cikin al'ummomin da suka gabata yanzu wannan bayani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana a cikin wannan hadisi ai ya gaya mana muminai masu imani irin mu amma wanda suka wuce ga irin halin da suka shiga ashe ya kamata a rinka bugawa mana misali da masu imanin da suka riga mu imani ya suka yi rayuwa wace irin haƙuri suka yi da juriya mu ma ya kamata mu jarraba mu gwada in su ba a kyale su ba to kar mu tsammanin mu za a kyale mu kuma ku sani cewa jarrabawa al-ibtila'u min lawazimil imani in dai mutum yana da imani to dole sai an jarrabe shi kuma a kowane lokaci a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yanzu mutane suna tsammanin suna zaton za su ce sun yi imani ne amma kuma ba za a jarrabe su ba walaƙar fatannan lalzina min qablihim ai mun jarrabi mun fitini waɗanda suka zo kafin su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna Allahu ko wala ya'lamanna al-kadhibin Allah yayi ne din ya bambance masu gaskiya ya fitar da masu ƙarya ana ɗoro mana jarrabawa ana ɗoro mana matsi ana ɗoro mana kunci wallahi don a gwada imaninmu za mu yi haƙuri mu koma ga Allah ko ku dai za mu yi ta kai raki kullum har mu zo mu mutu cikin baƙin ciki da damuwa kowace al'umma da irin jarrabawa da Allah yake mata mu kuma a wannan zamanin mu ma ga irin jarrabawa da Allah ya mana ba sai an yi karatu ba yanzu dan adam mai rayuwa a ƙasar nan baya buƙatar dogon sharhi akan jarrabawa da matsi da ake ciki babu bala'in da ya wuce a ce ɗan adam bai fi ƙarfin abincin da zai ci ba abinci yanzu buge-bugen da muke akan abin da za mu sa a baki ne abinci wanda yau wasu ƙasashe da ba su kai mu ba ba su yi rabinmu ba ba su yi kwataɗinmu ba ba su kai farcenmu ba wallahi sun gama da matsalar abinci da matsalar asibiti da magani sun gama da matsalar wuta sun gama da matsalar ruwa sun gama da matsalar tsaro ko karfe nawa zaka iya yawo zaka iya fita kuma duk shugabanninmu da manyanmu ba abinda ba sani ba suna zuwa waɗannan ƙasashen in suka tashi tafiya hutu can suke tafiya akwai daga cikin ƙasashen musulmi akwai daga cikin ƙasashen wanda ba musulmi ba mu ko yau bala'in da yake kanmu at least abinci malam yunwa ake ciki abinci da za a ci malam ya gagari mutane to ina za a zauna lafiya make-maken da duk ake yi a yi ƙoƙari a kai abinci a gida ne ba yanzu ba ba wani da shi amma mufa to ka gaya min yaya al'umma za su samu kwanciyar hankali ba su da abin da za su ci ba lafiya ciwuka sun yi mutane yawa ba asibitoci ciwo ya same ka babu asibitin da zaka je a duba larurarka babu ba magani maganin an shiga an lalata shi mutanen banza sun shiga sun lalata maganin ƙarya gashi a ciki a ƙasar nan maganin ƙarya ko baka ji ba magani na ƙarya a cike ba wai sai da expire magani ba a magani na banza wanda ba shi bane ba mutane suna ta mutuwa da ƙananan cututtuka ba wanda zai magance musu amma inda aka ci gaba lafiyarsu ita ce a gaba wannan duk ibtila'i ne wallahi ruwan shafa ba mu da shi kun lura? ruwan shafa sai dai ka je ka sai na roba ka sha ba ka da lafiyayyen ruwa a gidanka wallahi akwai ƙasashen da ruwan banɗaki ya halatta ka sha shi ruwa na banɗaki sai a ce da shi da na roba iri ɗaya ne in ka ga dama ka sha na banɗaki in ka ga dama ka sha na bakin titi duk iri ɗaya ne ba abin da zai maka to na tsaro ba tsaro tun daga masallatanmu ɗiban takalma ɗaukan waya waye isa ya fita ƙarfe kaza a cikin gatan kaza a maka illa ba mu da tsaro kwata-kwata akwai ƙasashen da ba su kai mu kuɗi ba ba su kai mu wadata ba ba su kai mu ba su kai mu ba amma wallahi duk sun fi ƙarfin wannan to waɗannan abubuwan da na irga muku guda hudu shine abin da ya kamata a rinka gaya wa 'yan siyasar musulmi da hankali wajen inganta mana rayuwarmu a ƙasanmu. Abinci, lafiya, tsaro, ilimi. Abinci, lafiya, tsaro, ilimi. Abinci, lafiya, tsaro, ilimi. Talaka in ka bashi wannan ka je kai ta satan duk kuɗin da za ka sata tun da shi a ƙoshe yake to amma ba za su barka ka ƙoshi ba saboda suka ce wa in ka ƙoshi wai tsiya za ka yi wallahi haka suke cewa talaka wai in ya koshi baya sarrafuwa ina faɗin wannan saboda a jami'a muke karatu ba mamaki wani yaro a cikinku ya zama shugaban ƙasa ba mamaki a cikinku wani ya zama gwamna ba mamaki watakila wani ubansa sanata ne ba mamaki wani ya zama ɗan majalisa ba mamaki wani ya zama babban basarake ba mamaki ba mamaki ka yi ƙoƙari ka samar da gyara a ƙasarka amma mu yanzu ruwa fa ka ɗauka kana sha wani zai iya sha dala ɗan rage mu ruwa bala'i kenan Allah ya sauki wani dattijo aka ganshi a bola ya buɗe bola yana ta ɗiban abinci yana ci rubabban abinci kamar da wasa ake ɗaukan hoto da gaske ne ya ce ya yi kwanaki bai ci abinci ba Allah sauki sabai sun shiga bala'i amma sun yi tahammulil adha fi sabilillah bi qulubin radiya wa nufusin mutma'inna sannan kuma المستقبل للإسلام future is for Islam mana musulunci yana da good future ana kyautata zaton gobe din ta musulunci ne insha Allah za a samu nasara za a samu ɗaukaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya taimaki addininsa bi izzi azizin aw bi zalil هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون manzo Allah ya ba mu labarin abubuwan da za su faru na gaibu a cikin wannan hadisi kuma ya gaya mana cewa idan musulunci ya yadu za a samu kwanciyar hankali yanzu ku lura da wannan hadisin da yanzu ba duk an damu ana so a samu aminci ba a samu security ba to wallahi babu abin da ke ba da security a ƙasa irin ɗabbaka musulunci da za su gwada da za su yi amma suna fada da addini kuma wai suna son zaman lafiya suna fada da islam kuma wai suna son zaman lafiya ta yaya ai annabi ne ya gaya mana ya ce wallahi la yutimmanna Allahu hada al'amr sai Allah ya cika wannan al'amari za a samu aminci ta yadda matafi zai tafiya daga wuri mai nisa baya jin ko tsoron kowa sai tsoron Allah to babu zalunci ya yi yawa barna ta yi yawa zinace-zinace ta'addanci musulmi sun canja addininsu babu alamar addini a cikin mu'amalolinsu a kasuwancinsu a zamantakewansu a karatunsu a yau da gobensu cin riba zamba cikin aminci cin amana to ya za a yi mu zauna lafiya za mu yi ta faɗa ne a littafi amma wallahi ba za mu zauna lafiya ba kuma ko ƙasa kafirai da kuke gani suna da kwanciyar hankali sun kula da wasu abubuwa irin waɗannan ba sa yin zamban za su yi ƙoƙari ba za su zalunce ka ba bature za ka yi mu'amala da shi ba zai cuce ka ba amma musulmi mai zuwa ka'aba mai zuwa umara sau kaza so kake yi so yake yi wata mu'amala ta shiga tsakaninku da shi ya cuce ka ya zalunce ka ya shiga hakkinka ya danne maka hakki to ya zamu zauna lafiya sai wahala sannan ba a son gaggawa kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi walakinnakum tasta'jilun kuna yin gaggawa ne suka ce al-istijalu mi'awalun yahdim bina al-islam gaggawa da kake gani wani wato gatari ne da yake rushe musulunci ko wani magirbi ne da yake sare musulunci duk lokacin da mutum ya sa gaggawa a cikin lamarinsa to ba zai je ko ina ba dole kai haƙuri kai firamare in ka gama kai sakandare in ka gama ka shiga jami'a ka yi shekarun da ake kafin karɓi digiri ɗin ka je ka nemi abin da za ka nema bai zai yi kawai dare ɗaya ka rikida ka ganka ka zama wani ba kuma duk wanda ka ganshi a gaban ka fa ya riga ka zuwa ne ko ba ka bane ya riga ka zuwa ne to kai ma ka riga wani zuwa haka ake yi amma mutum sai rinka gaggawa ɗalibi ya zo yana satar jarabawa a makaranta gaggawa ne walakin nakum tasajilun kayi karatu kayi abin da ya kamata kayi ka je ka zana jarabawa Allah zai taimake ka kar kai gaggawa in ka faɗi ka maimaita in mutum ya shiga neman kuɗi sai ce yanzu yanzu sai ya zama attajiri da haka da haram da halal zai hada duka walakin nakum tasajilun idan harkar addini ne shi ma mu ta gaggawa ai yanzu muka fara so muke sai mun gyara kowa yanzu ina zai yi manzo Allah shekara nawa yana da awa har ya tafi wani abin bai gyaru ba wallahi annabi da kansa sallallahu alaihi wasallama to yaya wani mai wa'azi zai ce yanzu na fara yanzu dole in gama kuma yaya zan ce ni dole a lokaci na sai an yi kaza sai an yi kaza mu gina kawai mu fara yi mu tafi mu bari duka duka shekarunmu nawa ne sittin hamsin saba'in ne tamanin mu ɗora mu bar wa yara su zo su ɗora kar ku yi gaggawa in kai gaggawa ka ɗau makami da wuri baka shirya yaƙi ba za su zo su halakar da kai amma wanda ake sa su su shiga da sunan jihadi ai da saura mutuminka da bai iya sallah ba musulminka da har yanzu shi yake zuwa gidan boka musulmi ne fa mai shirka fa mai sallah fa yanzu yana zuwa yana tsafi fa ya je ya tsafi ya zo kuma ya kadika mata salatu da shi to wannan wani mukami zaka dauka ka je ka yaki wani kafiri ya yi imani da boka bai ma yi imani da Allah ba har yanzu ba akwai wanda ba sa sallah a cikin mu akwai wanda fa baya sallah biyar a cikin mu fa wallahi akwai wanda baya sallah biyar a cikin mu akwai wanda yace wallahi shi babban wahalar da take masa sallah ni da shi muke magana yace malam wallahi kuna kokari fa yace wallahi malam ina son wa'azi da da'awa muna zuwa duk wurin karatu muna zuwa amma ni wallahi matsala ta malam kaga sallah biyar dinnan wallahi malam bazan maka ƙarya ba wallahi bana iya yin ta na ce nawa za ka rinka yi ya ce to in na ga wani lokacin na yi biyu na yi ƙoƙari na yi uku amma wallahi wallahi ba na iya biyar ɗin nan da kansa ya faɗa musulmi ne ɗan musulma sama da ƙasa kuma ko damuwa bai yi ba fa kana tare da irin waɗannan to ina za ka ɗauki wani makami ka je ka yaƙi wani wanda baya sallah wani kafiri ai sai ka gama gyara gida muna da ƙazanta da datti a cikinmu da yawa oba wani malami ya rubutu a salim ibn aid hilali littafi ne mai kyau ga masu da'awa ad-da'watu wad-du'a baina tahqiq at-tawakkuli wastijal an-nata'ij wannan littafi ne mai kyau da yake faɗakar da masu wa'azi da masu da'awa cewa abi hankali ai taide Allah shine yake bayar da nasara wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala لما كان يوم هنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرأ بن حابس مئة من الإبل وأعطى أيينة بن حسن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما أدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه, وجهه حتى كأن حتى كان كالصرف كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا muttafaqun alayh bai cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama a daraja a matsayi amma kuma yana cikin masu karancin jiki irin motsatsun mutanen nan ne kama iya cewa wada ko dan karami ba kauri ba kiba ba tsawo sai albarka ibnu mas'ud sai qur'ani su ne masana qur'ani sannan hamalatu shari'a wanda suka yi dakon shari'a ko yaro karami in ka ce ibnu mas'ud insha Allah ya san da shi wannan abin da yake nunawa ka yi ƙoƙari kafin ka mutu ka aikata aikin alheri ta yadda ba za a manta da kai ba siririn mutum ne bushashe motsatse sai albarka wata rana ya hau reshen bishiya iska tana ta kaɗawa da shi reshen ya kamata in an haushi ya karye amma shi gaskiya bai karye da shi ba sabai suka zo suna ta dariya suna ta masa dariya kuma kafarsa ta buɗe ƙaurin ya fito fili aka gan shi siriri suna ta dariya duba kafin ibnu mas'ud manzo Allah ce atadhakuna ala saqib ibn mas'ud yanzu dariya kuke yi akan ƙaurin Abdullahi dan Mas'ud yace wallahi wannan ƙaurin nasa dan karami ya fi dutsen Uhud nauyi a wajen Allah ranar tashi alkiyama Allahu akbar Allahu akbar yana da tarihi kwarai da gudunmuwar da ya ba addinin musulunci to ya ruwaito mana hadisi mai ban mamaki da yake bayani akan ɗabi'a da halin ɗan adam ina so don Allah mu gane hadisin nan jama'a ana karanta sunna ne don a gane ɗabi'ar mutane a san yadda za a yi rayuwa da su sannan kuma duk wanda ya zama shugaba duk wanda yake jagorantar mutane to ya rinka karanta sunna ya ringa karanta hadisai zai samu wato guidance zai samu abin da zai dora shi akan hanya ta kwarai ɗalibai kuna da future akwai tsammanin nan gaba za ku zama wasu kar wani ya kuskure ya shiga ofishin gwamnati bai da wayewar addini wanda yake da wayewar addini sai ya fi albarka sai ya fi taimakon mutane in ya je kasuwa sai ya fi albarka sai ya fi taimakon mutane kuma sai an fi jin daɗin mu'amala da shi amma duk wanda ya tara ilimin boko tsogonan sakurin bai da addini to za ga yana da naƙasu yana da tawaya zai ta shirme amma fa bai san yana shirman ba shi kuma gani yake burgewa yake bari ku ji abin da ya faru manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama lokacin yakin Hunain da aka je yakin Hunain Allah ya ce wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin a yakin hunain ne aka sha kashi sahabbai suka tafi da yawa suka ce lan nughlab al-yawma min qillatin in dai dan mu kadan ne insha Allah yawan mu yau ya kai ba a isa a fi karfin mu saboda yawan mu kamar wani yadda ki kirji ya ce yo yadda muke da yawa waye isa ya mana kaza ina ba alfahari da yawa malam imani ake alfahari da shi da dedication da yadda za ku iya taruwa ku arba'in amma zukatan talatin a cikinku bai da kyau ai ta munafurci a shirya abin arziki ita lalacewa saboda taron akwai mutanen banza a ciki yawan ku ba shi bane ku samu mutane tsayayyu kaɗan wanda za su jajirce duk zafi za su yi ta tafiya daga baya za a zo a biyo su to sai suka ce ai suna da yawa yau sun fi ƙarfin kafirai Allah kuma ya ce zan nuna muku cewa yawan ku ba shi bane nasara tana hannunmu malam an kashe sabai da yawa an kashe mutane suna sauka kwarin hunainin nan aka rinka musu barin kibiyoyi malam yadda ka san wato iska ce dama hagun dama hagun gaba baya wutar kibiya kawai Allah ya ce sun mawallaicin mudubirina sai gashi kun juya baya kun danna da gudu ina yawan naku a sallah fa ake wata ran wai wai wai sallar isha'i ne ake wani masallaci sai gafiya ta zo ta ratsa tsakiyar masallaci gafiya ta yiwu haka gaba ɗaya aka watsi halla danin guduwa ya tafi ya balle ba wasu suke ta karewa a kwatan masallaci za su tsallaka kwata suke ta kakkare aka mere su gida sai wani ne ya ce jama'a subhanallah gafiya ce wallahi gafiya ba wannan musulmi wannan zamanin wanda gafiya take baza su a matsalaci su za su iya wani abu da wani wani ya zo ana kwankwasa mai gida da daddare ya ji ana ta tura kofa sai ya ce matarsa lullube ni lullube ni ta ce mai gida tura kofar na ake ya ji kakakat kakakat ana kokari sai ya ce rufa mun bargo rufa mun bargo wallahi sai matan nan ne ta ɗauki wani gora haka wani katako wani itace ta je bakin kofar ta yi barazana ta doki kofar ce ga wannan kaza kaza sai ratatatata suka gudu bai farka ba sai wajen bakwai na safiya yana ba ma ba bacci yake yi ba irin waɗannan ina za su yi wani abin kirki jarinta ake bukata ta zuciya sabai jarumai ne amma nan sun gamu da jarabawa manzo Allah sai ya zo da aka je yakin an zo raba ganima sai ya fifita wasu ina so da Allah akwai fikiwa a cikin hadisin nan ina so mu gane shi ya fifita wasu a wajen rabo fil kismati akwai akra ibn habis sai da ya bashi raƙumi ɗari mutum ɗaya akra ibn habis annabi ya bashi raƙumi nawa ɗari a yayin da aka zo rabiya wani kuma ya tashi da guda ɗaya ku kula da kyau fa wa ta uyayna bin hisn misal zalik yace ina uyayna ibn hisn yace gani yace ɗauki raƙumi ɗari wa ta nasan min ashrafil arabi ya samu wasu mutane cikin manya-manyan larabawa masu matsayi ya zo ya ba su ya ba su wa asarahum ya fifita su saboda suna da matsayi manya ne yau ma'izin fil kismaci wasu kuma aka zo aka tashi ma ba su tashi da ko ɗaya ba wani ashe munafiki ne فقال رجل والله إن هذه قسمة ما أدل فيها kawai wani sai irin a gefe ɗin nan sai yake gulmatawa wallahi wannan rabon da aka yi wallahi ba a yi adalci a ciki ba waye ya yi rabon nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba ikon Allah yau manzon Allah ya yi rabo an ce bai yi adalci ba to kai me idan kana shugaba kana gwamna ko kana shugaban ƙasa ko kana sanata ko wani ya sha iska ya ce kai azzalimi ne ba komai ba komai
sai na daure shi wallahi sai na yake shi na rantse da Allah duk wanda ya min sai na mai kan kara sai na masa kan wane ne kaza kaza kaza baka zama shugaba ba ba yanda za a yi ka zama shugaba ba a zage ka ba tunda ko ba kai annabi Muhammadu ba mallan annabi yana wurin kawai wani ya ce wannan rabon da aka yi ba ya adalci ba ya za a dauki ɗari a bawa ne ya za a dauki ɗari a bawa ne da za a ba wani kaza mu kuma a bar mu da kaza ya ce wa ma'uri da fi hawa Allah ba a nufaci Allah ba wani a gefe cikin sabai sai ce wallahi ni kuma sai na gaya annabi to wannan gulman ta halatta mala wannan ita ce gulmar da ta halatta kai annabi ya yi rabo ka ce ba a yi adalci ba wallahi sai na gaya masa don muna so mu gane irin kudamin a cikin tafiya ka gane me nake nufi akwai abin da in an faɗa fa ya kamata ka je ka faɗa saboda zai yi illa in aka bar shi ana tafiya da shi zai yi illa ya kamata a gane shi in wani ya bayyana da wata ɗabi'a a yi bayani fa saboda a tsame shi wataƙila turo shi aka yi wataƙila wataƙila ya ce wallahi sai na gaya annabi wallahi ya yi rantsuwa aiku sai da ya je ya faɗa ya ce na je gurin manzon Allah sallallahu alaihi sallama na ce ya rasulullahi ka ji wannan rabo da kai ga wani bawan Allah ya buɗe baki ya rantse da Allah ya ce ba kai adalci ba kawai sai fuskar annabi fa ta gayyara wajhu hatta ka annahu kasirfi fuskar annabi ta canja kamar kamar wani abin da aka rina shi ja shine asirf kaman jan rini kai jajawar yanda a riwaya aka faɗa idan ran annabi ya ɓaci malam in aka yi masa ba daidai ba fuskarsa sai ta kamar jini ne zai tsatsaho to daga nan sai su fara koma gefe manzo Allah ya tashi ya miƙe ce fa man yadil idan lam idan lam ya'dilillahu wa rasuluhu waye ne zai yi adalci a duniya idan Allah da manzon Allah ba su yi adalci ba a cikin bacin rai ya faɗa amma bai nuna shi ba malam ka duba hikima ta wazi ya tashi ya miƙa ya miƙe ya ce idan Allah da annabinsa ba su yi adalci ba waye mai yin adalci a duniya a gaya mini kawai sai annabi ya bawa kansa rarra shi ya ce yarhamullahu Musa kad uziya bi aksara min hada fa sabar Allah ya ji gan annabi Musa Allah ya rahama wa annabi Musa ya tuna da dan uwansa a wata riwaya ya ce shi fa tazakkartu akhi Musa sai na tuno dan uwana Musa an cutar da shi banu Isra'ila sun cutar da annabi Musa sama da irin wannan abin da wannan mutane suka yi min amma ya haƙuri ka duba manzon Allah da haƙuri wai gaya wa kansa yake ka yi haƙuri wallahi daga nan kissar ta ƙare malam shi ke ne ya gaya wa kansa ya ce ya yi haƙuri mai kai labari ya ce tab yanzu ba a yi masa komai ba yanzu wannan mutumin ba a zane shi ba ba a sare wuyansa ba wallahi la la jarama la arfa'u ilaihi ba'da hadisan daga yau na daina daukan wani zance in kai wa annabi kuma ba zan sake ba malam duba duba model na me na shugabanci ku yan boko ne ku hakuri mu rinka yin karatun nan a zamanance malam ba shi ya kamata a rinka fassarawa shugabanninmu da za su yi shugabanci a rinka nuna musu yaya annabi ya shugabanci mutane ba amma yau wai ka faɗi wani abu ka ɓata wani sai je ɓatar da kai wani fa in ka ɓata masa wallahi ka ɓata ba wani ɗan sanda da za a tura bi za a je a nemo ka ko sai dai ka je an neme ka an rasa me yasa ka taɓa kujerarsa duk shugaban da yake shugabanci baya son zargi duk shugaban da yake shugabanci baya son suka to yayi adalci duk wanda ya suke so baya so a tsare shi a hanya to kai ya ci kudin mutane duk wanda baya so a zage shi to yayi abin da mutane za su yabe shi kenan shugaba ya kamata ya zama yana da wani tirenin na musamman na haƙuri ga mabiya ba cewa aka yi mabiyin ya zagi shugaban ba ba halattawa aka yi ba amma ya kamata ya koyi mai tolerance yafiya kau da kai shugaba mai nasara shine wanda zai ta tafiya kawai abin da ya sa a gaba shi yake so ya cimma kawai ba zagin da ba su yi wa annabi ba sallallahu alaihi wa sallama amma ya ci gaba da da'awarsa kuma ya samu nasara wannan hadisi abin da yake nuna mana kenan wani wani model ne na tsarin shugabanci da ya kamata kai kuma ina gaya maka ko monita ne kai a aji wani sai ya zage ka in mai unguwa ne kai wani sai ya soke ka in principal ne kai wani sai ya soke ka wani fikihu da zamu dauka a wannan hadisin ashe shugaba yana da jurisdiction yana da yanci yana da damar idan ya zo raba abu ya raba yanda ya ga dama wane ya bashi da yawa wane ya bashi kadan kuna ganewa in mutum shugaba ne idan ya zo rabon wani abu yana iya duba maslaha yana iya duba amfani yana iya duba wani abu idan ya zo wancan ya ba su naira miliyan ɗari wannan ya ba su biliyan ɗaya in ya ga dama zai iya yi wannan yana da wannan dama amma ya yi adalci ya yi saboda Allah ba don son zuciya ba amma a ofishinsa Allah ya ba shi dama. Ina so in ina wannan bayanin ka ɗauka yau kai ne. Yanzu misalin kana da waɗanda suke ka suna maka hidima. Sai abun alheri ya zo, wata biliyan ɗaya ta zo ta gindaya aka ce ga wannan, sai ka ga za ka yi isa ne. Wani wanda yake gindinka yana da mata ɗaya, biyu, uku, yana da ‘ya'ya goma sha takwas akwai uwarsa tana ciwon kafa da ciwon siga akwai ubansa yana yawo da sanda akwai ‘yan mata da zawarawa a gidansu ba su yi aure ba wancan kuma suna tare duk tare su kuke shi kuma saurayi ne matashi bai da komai dan Allah mala akwai laifi idan ka zo bayarwa wancan ka bashi miliyan ɗaya wannan ka bashi dubu ɗari uku amma idan mutum bai kula ba sai ce ka duba rashin adalci mu ba a mana daidai ka ga wani ɗari uku bai bashi kai nawa baka wallahi dubu hamsin ya bani ai dan iska ne kawai dai kana ganin sa haka ne kawai yau malam faɗan ɗan iska wa mutum mai matsayi a cikin wani abu ne yanzu yanzu sai a zage ka ba ko malamin addini ne ko attajiri ne kenan ana duba yanayi wani za ga gidansu akwai talauci wani za ga akwai nauyi a kan shi wani za ga yana da bukata wani kuma yana tare da kai akwai ciwo in ka bashi kuɗin ma maganin asibiti ne zai cinye akwai laifi ka bawa kowa ɗari biyu shi ka bashi ɗari biyar saboda zai je asibiti to ina so ku gane ya ku matasa ku daina zagin shugabanninku wani lokacin in sun yi wani rabo ku rinka bincike na ilimi kuma duk yanda za ka je ka dawo haka karatun yake haka abin yake kuma a gidanka ma za ka iya fahimtar haka a cikin ‘ya'yanka ma wani abu yana iya faruwa haka a makarantar ka ma wani abu yana iya faruwa haka kenan zai iya yiwa abin alheri ya zo maka ba dole ne sai ka raba kai ɗaya ba ga mabiya ka iya duba maslaha wani yana da rauni a wani yana aikin albashi yana ma ɗaukan wajen dubu ɗari biyar a wata ba laifi an bashi dubu ɗari biyu wani fa baya aikin komai a zaune yake ba shi ɗari biyar amma fa zai iya yiwa su zage ka daga baya to wannan yana daga cikin fikihun da za mu ɗauka a cikin wato hadisin bayan wannan yana nuna mana cewa ashe a cikin tafiya za a iya samun munafukai malam haka ne to malam akwai ƙarewar tsarki dai irin zamanin sabon annabi yanzu wanda ya faɗi wannan maganar mutumin kirki ne mutum ya buɗe baki ya ce abinda annabi ya yi ba adalci ba ne yana nufin annabi zalunci ya yi fa to wannan munafukai kenan to waye munafiki munafiki a cikin musulmi yake waye munafiki munafiki zai iya sallar da tafaka taka kyau waye munafiki zai iya karatun qur'anin da yafi naka kyau waye munafiki zai iya shigar da tafi taka kyau waye munafiki zai iya riga ka zuwa masallaci wallahi waye munafiki zaka iya ganin sa gaba gaba idan ana harkar addini amma duka wannan abun na baka ne kawai a zuciyar ba islam zindiki kenan wanda yake bayyana islama a zahiri ya ɓoye kafirci a baɗini kuma duk tafiya da kuke gani ba zai taɓa yiwa a yi tafiya babu munafukai ba suna nan kuma ko'ina yau ba wanda ya addabi duniyar musulunci da musulmi irin munafukai da haka in ma kaga za ka yi tafiya babu su to kana bata wa kanka lokaci ne wallahi ilimi yana da daɗi jahilci kuma yana da muni ya ce Allah ya ji gan annabi Musa an cutar da shi sama da haka ya haƙuri sannan hadisi yana nuna mana ashe duk imaninka duk addininka duk takawarka ba laifi bane idan an bata maka rai a ga alamar bacin ran a fuskarka me yasa an ce manzon Allah fa tagayyara wajhuhu hatta kana kasirfi fuskar annabi sai ta canja ta zama kaman kasirfi kasirfi kaman wani abun da aka rina shi ja dan ina karanta qur'ani dan ina wa'azi dan ina kaza dan ina kaza dan ni babanka ne ko dan ni kaza ne ko dan ina cewa ai hakuri wata rana aka bata min rai sai aka ga alamar bacin rai wannan yana nuna ban da imani ne a'a dabi'a ce ta dan adam idan an bata masa rai a garan sa ya baci ka gane ba laifi bane ka nuna bacin ranka ko annabi ya sha nuna bacin ransa a gidan shi ga iyalin shi manzo Allah ya sha nuna bacin ransa wa sahabbai don a gyara wani laifi ta wani da aka masa wata mutuwa mai nauyi sai wani ustazu ya zo ya same shi yana masa taziya Allah ba da haƙuri Allah ba da haƙuri yana karka damu fa kafa ka damu yace kai da Allah dakata mana dakata da Allah kamar ya kana damu ya za a yi a mun mutuwa kace kan na damu kawai kace na yi haƙuri malam gaskiya faɗa ko ba gaskiya ba ne dole ka damu wannan damuwar ya cire maka imani a'a bai cire maka imani ba bai cire maka imani ba za ka damu amma kada ka yi aiki da damuwar ya sa ka nuna jahilci kenan ɗabi'a ce ta ɗan adam kamun ba daidai ba za ka gaɓacin raina amma imani ne zai sa ne kulin mu rinka gane wannan in ba haka ba me yasa aka ce ran annabi ya ɓaci kana ka sirfi ya zama kamar jan abu fuskar ta yi ja sau da yawa za a zo a gaya manzan Allah abu sai fa taghayyar wajhun nabi fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta baci ranta ransa ya baci fuskar sa ta canja wasu suka yi rubutu akan wuraren da annabi ya nuna bacin ransa da damuwarsa amma fa shine yace la taghdab kar kai fushi me ma'anar la taghdab kar kai fushi ba wai kwata kwata ba za ka yi fushin a ga alamar fushin ba a'a kar kai aiki da result din fushi idan kai fushi me yake resulting sai sa kai wani abu mara kyau to shine karka yi amma dole a ga fushi a fuskanka da haka ba laifi bane an maka ba daidai a ga bacin ranka kuma mutane yanzu malam in ba su ga ma ranka ya baci ba ba za su gane cewa sun yi ba daidai ba da haka wani lokacin ba laifi ka dauke wa mutum kafar batir ya dan nemi kanka ya rasa wallahi kwarai kuwa kwarai kuwa ka dan daga masa wuta haka ya gane cewa bai ya maka ba daidai ba ya ta bi yana neman ai sulhu tukunna ka ce bari in zubar da shi na wani dan lokaci tukunna wannan ba laifi ba ne dan ya gyara a annabi bai kaurace wa matansa wata guda ba ba ɓacin rai yayi ba wata guda ba kwana ɗaya ba abu aka masa ba daidai ba ya ce ba zan sake shiga ɗakin ɗakunan ku ba sai na yi wata guda saboda ashe ana iya ladabtar da mutum ka nuna ɓacin ranka ka ladabtar da mutum musamman mata na wannan zamani in ba a rinka gigita su ta wannan bangaren ba za a samu damuwa Allah ba da haƙuri hadisin ƙarshe wa Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bi abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fi ad-dunya wa idza arada Allah bi abdihi sharra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إذم الجزاء مع إذم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حديث حسن وانا وانا حديث انس بن مالك ne Anas yana cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi masa hidindimu suka yi masa bauta in nace bauta ba bautar wani Allah ba wannan wanda ya halatta babban mutum a samu wani ya rinka masa hidima me hidima je ka ka dawo dan aiken gidan annabi ne mata su aike shi annabi ya aike shi ya share kaza ya gyara kaza tun yana yaro tsohuwarsa ta kawo shi ta ce gashi nan ka je kai wa annabi hidima malamai suka ce daga nan duk wani babban mutum ba laifi a haɗa shi da wasu da za su rinka masa hidima kuma ba ƙasƙanci ba ne ka ba da haka ba laifi ba ne idan Allah ya ba mutum matsayi na ilimi ya samu wani yana masa hidima ko Allah ya ba mutum matsayi na arziki ko mulki ko sarauta ya samu wani yana masa hidima wannan duk ba laifi ba ne karka je ka duba ɗan girman kai takalminsa ma sai an rike mai duba ɗan girman kai alwala ma sai an zuba mai ruwa duba ɗan girman kai ne jahili baka san me kake ba da ba duk abin da ba haram bane dan mutum yayi akwai wani abu wani a wajen zuba mai ruwan alwalan zai samu cinsa da shansa ko ba haka bane wani a daukan takalmin wani a nan zai samu cinsa da shansa da kujerar umararsa da hajjinsa wani waya yake riƙewa a nan kujerar hajjinsa da ta umararsa da hidiman gidansa da komai yake da school fees ɗin ‘ya'yansa me a ciki ai ba bauta wa wani Allah ya yi ba kuma kowa da matsayin da Allah ya ajiye shi wani shine ogan wani kuma a ƙarƙashin wani yake kuma daman Allah bai taɓa yin mu daidai ba dole wani ya ƙera wani ya zo ya siya dole wani ya tona wani ya zo ya tsuguna ya jefa a ciki dole wani ya ɓata wani ya kwashe ha yanzu mu nan ba za mu zo masallaci ba mu zo mai sallah wani ya ci gyaɗa ya jefar ya sha ruwan fiya wata ya ajiye leda ya kama hanya ya tafi wani bawan Allah shi kuma sai ya zo bayan mun tafi gaba ɗaya shi zai share masallacin nan a wata a bashi dubu sha biyar haka Allah ya kaddara masa me a ciki bai ragu da komai ba haka kai ma za ka je kai aiki a wani wuri a biya ka da haka anas ya yi wa annabi hidima sai dai shekara goma yana masa hidima malam bai taɓa yin kuskuren da annabi ya mai magana ba malam kaji tab ai mu koyo sati ɗaya ma sai ka zabge shi da mari sati ɗaya zai maka haukan da sai ka ɗebe shi da mari yaro ne a gidanka a'a wani ka ɗauko yake maka hidima ina al'amura sun lalace ko ya zo shi mai maka hidiman shi zai ɗebe sirrin gidanka yana kaiwa wani wuri ko ya zo shi mai maka hidiman shi zai yaƙe ka da iyalinka ko ya zo shi mai maka hidimar shi ne yake tona asirinka al'amura sun canja ko ya ta ƙulla maka abin bakin ciki da bacin rai ka shirya za ka tafi ya ɗauki makullin motar taka ya je ya ƙoye a wani guri ina yake wallahi wai bacci ya kama shi jirgi ya tafi ya warka ya yanka maka tsiya kaga wannan duk imanin ka dole ka dan watsa masa abubuwa Anas ya shabab sai da ya shekara goma annabi bai ce da shi lima saboda me ba komai daidai yake wasu suka ce to wai wannan ya nuna cewa bai taba kuskure ba sai wasu kuma suka ce to in yayi kuskure kenan yayi kuskure annabi ya bar shi akan kuskure bai gyara masa ba la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja ai shi annabi in an yi ba daidai ba yana gyarawa wai wa yafi burgewa ana Anas din ko annabi ko dai annabi ne yake da tsabar hakuri da shekara goma ana masa hidima bai iya magana ba yayi hakuri ko ku Anas din ne tsabar burgewa da biyayya da ladabi malam in gaya maka wani abu akwai wanda zai zo yana maka hidima wallahi dan da ka haifa ba zai maka abin da yake ma ba ku rike wannan ku ajiye wani ya zo zai mutu ya ce wayo Allah yanzu wani ba zai ci gado na ba ya duba ya duba ba dangin iya ba na baba amma duk ƴaƴansa ba wanda yake ya matse shi yake masa hidima irin wannan bawan Allah amma duk biliyoyin kuɗin da ya tara idan ya faɗi ya mutu yaron nan ba yi da gado ya shirya ya yanki wani abu mai kauri kira shi mai nauyi ya ce riƙe wannan riƙe wannan ya miƙa masa ya ce wannan naka ne wannan fili guri kaza kamfani kaza duka naka ne ina raye ba zazzaɓi ne ba ba ciwo ba ballanta wani ya ja min hadisi ya ce na zo na fara kyauta ciwo ya kama lafiya ta galau yawa ya'yansa bayani ya tara su ya ce to wane wane na masa kaza na masa kaza kuma muna tare da shi har yanzu amma idan baka yi dabara ba za ka zo ka faɗi ka mutu wallahi su rabe gadon 'yan zamani ne ba za su ba shi komai ba alhali shi yake ta maka hidima umra da shi kuke zuwa ingila da shi kuke zuwa amerika da shi kuke zuwa sirrin matanka duk shi yake yi wahalhalu shi yake yi ba yi da gidansa ba yi da komai yana ta maka wahala amma kai baka iya ɗaukan wani abu ka ba shi ba fatanabbahu ku faɗaka to shi kan Anas gaskiya ya ci riba dan kuma malam bini bini in za a kira hadisi ai kaji an ce an Anas ibn Malik to kenan kaga karatu yayi to abin da ya faru shi kuma cewa yayi manzo Allah ya faɗa cewa wani lokacin masifa in ta hau kan bawa to alheri take zama idan Allah ya nufaci bawansa da alheri ajjala lahul uqubati fid dunya sai ya gaggauto masa da ukuba tun a duniya malaka ji wani karatu da yana bukatar sharhi da bayani idan Allah ya soka da alheri sai ya gaggauto maka da ukuba ciwo bala'i tashin hankali hadari masifa ita samun ka har ka zo ka mutu a cikin wannan yanayi ashe malam in ka mutu ka koma kiyama kuma zaka tarar da ba komai a littafinka an shafe maka komai na laifi aljanna kawai zaka shiga Allahu akbar shi yasa malam wani zai ce to ya wani yana sallah yana ibada yana karatun qur'ani amma kaga yana cikin masifa yana cikin bala'i yana cikin ciwo yaki warkewa yaki kaza yaki kaza talauci ya masa yawa baya iya biyan kuɗin makarantar ƴaƴansa gidansa ya gagara rikewa kaza kaza kaza to ka fassara da wannan hadisin wani lokacin in Allah ya so alheri ga bawansa wahalar lahiran sai i condensing ɗinta a jawo masa ita wahalar lahiran a raba masa ita a duniya ya gama shanta a lahira in ya je mai ya sha daɗinsa faman radiya falahu rida annabi ya ce duk wanda ya yarda duk wanda ya yarda da abin da Allah ya raba masa Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum mu ne muke raba musu rayuwa in kaga talaka Allah ne ga dama ya zama talaka in kaga mai mulki Allah ne ya ga dama ya zama mai mulki in kaga attajiri haka Allah ya rubuta in ka ganka a ƙasa haka Allah ya ga dama in ka ganka a sama haka Allah ya ga dama nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum mu muka raba musu rayuwarsu duk wanda yarda da abin da Allah ya bashi falahu rida to albishirinsa yana da yardar Allah kar ka taba hasada me yasa Allah ya ba wani ne bai bani ba ba komai Allah zai baka ma an ce maka ba ka samu ba an gaya maka sau da yawa wani zaka zo kana masa hasada da ƙarshe sai ga yayi mummunan mutuwa kai kuma ka samu abin nan alheri ya same ka wa man sakhita wanda yayi fushi akan abin da Allah ya yanka masa ko talauci ko ciwo ko cuta ko rashi to yana da inda yayi fushi ya ƙi yadda da abin da Allah ya kaddara masa falahu sukhtu to yana tare da fushin Allah hadisin Imam Tirmidhi yace hadisi ne hasanun sahih wannan hadisin yana nuna mana hakuri da rayuwa tunda dama babu sabri ne ku yadda da duk abin da Allah ya rubuta muku kuma wallahi babu gaggawa a cikin rayuwa kaga loman da Allah ya kaddara zaka ci ta wallahi sai ka ci malam da yawa mutane sun yi rayuwa ta kunci da wahala amma daga baya Allah ya buɗa musu wasu kuma a nan rayuwar sun rayu cikin kunci amma wallahi aljanna sarakuna ne kuma duka rayuwar duniyar nan malam da zaka iya gane ta da ka huta duka rayuwar duniyar nan ba jin daɗi ba ka bani labarin wane ne ya shekara goma yana jin daɗi wani jin daɗi ne da ka shekara goma kana yin sa ba ɓacin rai a cikinsa in gida ne kake ga daren ka gina gidan da ya fi kowa ko ba gida ne kake ganin gidan da ya fi na kowa ba wallahi sai an zo ana kafin shekara goma sai an zo ana nuna fankar da kasa a cewa tsohuwar yayi ce babu ita a kasuwa ma yanzu kafet ɗin da kaska wallahi alaji sai an zo ana cewa wannan tsohon yayi ne kafin shekara goma idan mota ce ka kecire ni ka je ka sayo amerika ne japan ne ina ne duk inda ake hawa mota ka zo ka hauta a titunan garin nan ka ba ta shekara goma in Allah ya sa da kafin ta shekara uku sai bature ya kera wadda ta ninninka ta karuwa karuwa a garin ku za ga ta hau karuwa ko hijabi babu tana lalita tana gabata ka wallahi malam kai da kana gadara kana shan kanshi ko sallama ba ka yi wa mutane kafin shekara goma an yi sabuwa in riga ce ka ɗinka za ta da shekara goma kana sata in mata ce ka je kawura shekara ɗaya biyu jego shi kenan sai majina sai yawu sai kaza sai haƙuri sai zage-zage in ka ci in baka ci zaman ɓarauniyar magi ka je kawo ta ta maka sace-sace gafiya bera ka je ka ɗauko ku ta fama ka ji ana uwa ka ubanka yau dai shekara yau duka duka shekarar tu buku da aure dan ubanki wallahi sai na miki kaza ce ba ubana ba sai dai ubanka kai ba shekarar su nawa shekara uku shekara hudu ban sani ba akwai abin da za ku iya bani wanda za a ci shi sama da shekara goma a duniyar nan me yake in mulki ne duk inda ka shekara goma kana buga wannan mulkin wallahi sai ka samu baƙin ciki da ɓacin rai da damuwa da fargaba kuma ko dai a ce yaushe za ka sauka ko a in an ba ku labarin sihirce-sihirce tsafe-tsafe da yake cikin masu mulki wallahi hankalin ku bai zai ɗauka ba wallahi tsafi na bala'i wani ba baya bacci fa Allah mala akwai mai mulkin da wallahi sai an ɗaure shi matar yake sa ta ɗaɗɗaure shi saboda buge-buge yake da daddare sun tsafe shi kai ne kake gani kaza-kaza ga firgici ga tsoro kuma har su mutu malam ba sa iya samun abin da suke so kaga yanzu kana son abu kaza ko wallahi abin da suke buri wato kana hawa sai Allah sa maka burin kaza kaza kaza kafin ka sauka kai kaza kuma hakka mutu ba za ka yi ba talakawa suna mutuwa da yunwa kana ta buri kuma Allah bai zai baka burin ba har ka zo ka sauka duniya kenan hiyar duniya aqallu min alqalili wa ashiquha adallu min ad-dalili tafi kadan kadan wanda irin gumete yace yana son ta shi yafi kaskanci kaskanta ka gane ta ka huta kawai iya damar da ka samu ka sakata ka wala ka cika more iya lokacin ka kenan in ka bari yayi jinkiri wallahi wani zai zo ya cinye Allah ka yi mana afuwa Allah ka yafe mana Allah ka samu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh